أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم وبقي يسجى والذين كفروا بآيات الله وأن كافر تشيوى آيوين الله ولقائه suka kafir cewa gamuwa da Allah cewa tashin kiyama na zuwa ba su yarda da ayoyin Allah ba sun karyata annaba ba su yarda tashin kiyama ba ba sa son gamuwa da Allah wayannan mutane ula'ika ya isu min rahamati sun riga sun ɗebe ƙauna daga rahamata in ji Allah tare da rahama Allah wa rahamati wa sayyid kulli shay'in rahama Allah ta yarda komai amma tunda mutane sun kafirce wa ayoyin Allah wanda suke hannun annabawa sun kafirce wa tashin duniya wato in an mutu za a tashi za a yi sakamako to waɗannan kam sun ɗebe tsammanin rahaman Allah rahaman nan mai yalwa wa ulaka waɗannan mutane da azabun alimun azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو, أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجه الله من النير إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون menene mutanen annabi Ibrahim suka amsa masa bayan ya gaya musu wannan wa'azozi fabtabu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru lahu ilayhi turja'un wa in tukazzibu faqad kazzabu min qablikum menene suka amsa masa fa ma kana jawaba qaumi ai basu ba wani amsan da suka yi illa an qaluktuluhu amsar dai suka ce ku kashe shi aw harriquhu ko ku kona shi fa anjihu Allah minan nari Allah da ikonsa sai yace ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya tsirtar da shi daga wannan wuta duk dai ana gaya mana a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amannahum la yuftanuna shin mutane suna zaton daga sun yi imani sun zo musulmi shikenan ba za a jarrabe su ba ai an jarrabi manyan bayin Allah masu annabi nuhu su manyan bayin Allah su annabi ibrahim annabi ibrahim yana da darajarsa da girmansa a wurin Allah sai da aka ɗaure shi aka jefa shi a wuta wutar ta ci igiyar amma ba ta ji masa ciwo ba shi aka ɗaure shi zaman da ya yi na wahalan shekara da shekaru bai samu kowa ba sai mutum biyu daga ludu sai matar sarra su kaɗai ne suka zama bayan wahala da ya yi ta yi to duk da Allah na nuna mana daga mutum ya zama musulmi zai gamu da jarraba ko da yake kafirin ma bai rabu da jarrabar ba shi musulmi zai gamu da jarraba a gyara shi a gyara shi a kai shi aljanna shi ko kafiri amilatun nasibatun tasdanar hamiyata shi musulmi misali kawai mutum ne ya ini aiki ini aiki ya dawo gida dama ya san inda zai dawo ya dawo a bashi abinci ci ya yi wanka ya ji daɗi ya shiga ɗaki da shimfiɗarsa dama ya kwanta ya bacci ya huta wahalar da ya ta yi da ranar duka shikenan ya huta da wannan wahala amma shi kafiri amilatun nasibatun taslanaran hamiyatan yana aiki dare da rana maimakon ya dawo ya huta in ya dawo ma cikin azaba zai koma cikin wuta zai koma A fa an jehu Allah minan niri da aka jefa shi a wutan sai Allah tsayatar da shi daga azabar wuta Allah ce ya na rukuni bardan ya wuta ki zama mai sanyi wa salaman bardan wa salaman sanyin kuma na lafiya saboda a gaya mutane wannan shi yasa aka yanke istar bata zo kamar yadda ta zo cikin wasu safati ba bata zo a cikin sauran kistoshi mai- masu yawa ba fa an jehu Allah minan niri inna fi zalika ayatin wayannan irin abubuwa na cewa annabi nuhu ya sha wahala saboda Allah daga ƙarshen halakar da mutanen kafiransa an tsayatar da shi annabi ibrahim ya sha wahala tare da zamowansa khalilur rahmani badadin Allah amma duk da haka an jarrabe shi kafirai sun ɗaure shi na marudu kenan sun ɗaure shi sun jefa shi a wuta sai da Allah tsayatar da shi daga wutan wannan abu ya isa ayoyi liƙamin yuminuna ga mutane masu imani a hasiban nasu an yutar ku an ya ƙulu amanna wanda suka ce suna da imani wannan komi imanin ka dai ba ka kai annabi nuhu ba komi imanin ka ba kai annabi ibrahim ba to ga su an jarrabe su saboda imanin su kama don an jarrabe ka don imanin ka kar ka samu damuwa kafirai ma ba su tsira ba su ma za- za a jarrabe su saboda su ma mutane ne tun da aka ce a hasiban nasu
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما بكم النار وما لكم من ناصرين annabi ibrahim ya ci gaba da yin wa'azi kafin a jefa shi a wutan kenan inna mattakhattum min dunillahi kusan iyakan waɗanda kuka ɗauke su kuka yi riko da su kuka bar allah kuka maishe su dodanninku inna mattakar min dula alihat wanda kuka maishe su allolinku kuke bauta musu kuka bar Allah ausanan wato timsal mutum mutumi da kuke bautawa mawaddatan bainakum kuna bautawa kuna jin daɗi domin duk abin da mutum yake yi yana jin daɗi musamman in ya ga jama'a duk sun fuskanci abin da yake yi masu tsafi suna yin tsafin suna jin daɗi mutanen Allah musulmi suna yi musuluncinsu muna yi muna jin daɗi to kowa abin da yake yi na jin daɗi saboda an ƙawata masa abin da yake ɗin a zuciyarsa amma in an je lahira istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'ul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab ranan lahira ne dodannin da aka bauta musu ce ba ruwansu ma kuntumu iyana ta abuduna mu ba ku bauta mana ba ƙarya kuke yi mu ba sa abin da kuke yi ba fakazo billahi shaida bayna bainakum in kunna an ibadatikum la ghafil Allah ya isa shaida tsakanin mu mu dai mu san abin da kuke yi ba ba mu san abin da kuke yi ba mu kuke bautawa mu ba mu san abin da kuke yi ba sai su yi ta la'antar junan su istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'ul azaba wa taqatta'a bihim al-asbab wa qala alladhina tabu law anna lana karratan fanatabarra minkum kama minhum kama tabarra'u minna sai waɗanda suke bin dodannin su kuma suka ce kai ina ma da za a kai mu duniya mu ma mu rabu da su mu fita sha'aninsu kamar yadda yanzu anan lahira suka fita sha'aninmu mu ma mu mu fita sha'aninsu da dai ah, wa qala tukhrihum li ulihum rabbana haula yadalluna fa ati mazabun dhifun min nir qala li kullin dhif walakin la ta'lamun wa qala tukhrihum li ulihum ah, fa malakum in fatbalna wannan su la'anci waɗannan waɗannan su la'anci waɗannan suna la'antar junansu ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضيفا من نير قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون وقال تخرجهم لأوليهم وما كان لكم إلا من فضل آه su ainihin hatta zaddaru ku biya jami- jami'an idan su kafiran da suka bauta wa dodanni ko suka bauta wa manya in suka je suka taru gaba ɗaya cikin wuta suka yi ta kallon junansu sai su ce ga waɗanda suka bar da mu wa'annan su suka wadda mu Allah ka ninka musu azaba Allah ka ninka musu azaba su ma zai ce a'a ai ku kuma da hankalinku قال لن تقولوا الذين تلقوا أنا صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين تلقوا الذين تقولوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل أندادا سيتي سيت wannan ziyala an ce wannan su an ce wannan ku kuna da hankalinku da muka ce muku ku kar ku bi Allah kar ku bi Allah din ku ba ku da hankali ne ai kuma kuna da hankali to ai ta la'anta juna dai daga baya da Allah ce duk gabaki daya dai ku je ku shiga wuta an to mata min duna hasabu jahannama Allah ya kiyaye mu tun daga nan duniya ne mutane suke wawarewa mutum ya bi Allah kada ya bi abun banza wanda zai je su yi talanta junan su a lahira al-akhillahu yawma ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina duk wanda suka hadu suka yi wata soyayya ba ta Allah ba ko soyayya ce ta tsafi ko soyayya ce ta sabon Allah to lahira kowa sai ya la'anci kowa kowa sai ya la'anci kowa sai illal muttaqina sai dai wanda suka hadu akan tsoron Allah domin su kam wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah wanda suka so juna suka muwalati saboda Allah wanda suka umurni da kyakkyawan abu suka hana mummunan abu suna tsaye da sallah suna yin abubuwa duk da Allah ya umarni to waɗannan su kam in sun ga juna a lahira sai daɗin juna suke ji kai alhamdulillahi mu ko ba don Allah ya haɗa mu da ku bai na za mu zo wannan wuri yanzu su wani suna can wuta da yake Allah bai haɗa su da irin ku ba kowa yana wa kowa barka barka ana son juna a can lahira ɗin masu tsoron Allah in sun haɗu a can rakhillahu yuzin ba'dhum ba'dhin azum illa almuttaqina sai dai masu tsoron Allah ma da bainakum fil hayatid dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض sannan ranar tashin kiyama ya fi ba zukun bi bazin wato su waɗanda aka bauta musu su ce ko kaɗan ba wanda ya bauta mana ƙarya suke yi ƙarya suke yi ma kuntumu iyana ta abuduna su kuma waɗannan su ɗine musu kowa ya ƙi kowa su ƙi junansu sun mai yawan kiyamati furba zukun bi bazin wa yal'anu ba zukun bazan su yi ta la'antar juna wato soyayya wanda aka kulla ta ba saboda Allah ba akhiruha inna lillahi wato in ka so mutum ba don Allah ba to ta kana tsinewa yana tsinewa malamai sun ce idan mutum ya zo duniya zai tarda masoya iri-iri akwai masoyinka wanda yana son ka ainun ainun ainun amma shi kai kasan shi bai san ka ba kuma kana wahala domin sa dare da rana ka ƙi mutane saboda shi masoyanka ka ƙi abin da ba a ƙi saboda shi ka so abin da ba a so saboda shi saboda soyayyarsa amma shi bai san ka ba kuɗi kenan ka ƙi kowa saboda kuɗi ka ƙi uwarka saboda kuɗi ka ƙi ubanka saboda kuɗi ka ƙi Allah saboda kuɗi ka ƙi annabi saboda kuɗi ka ƙi duk abin da ka yi ta saɓon Allah saboda kuɗi amma shi ba Allah bai san ka ba in suna banki ne ba san kayi waye waye ajiye su ba in motoci ne ba san waye mai su ba in shanu ne suna ta kiwo ba san mai su ba har in kaya ne a sito bai san mai shi ba sai ciwon ajali ya kama ka ka mutu shi dukiyan bai sani ba bai san ma kayi ciwo dama bai san ka ba to wannan masoyi ka mai da hankali kaga tun yanzu bai san ka ba balle kabari balle lahira duk wanda ya bauta saboda kuɗi ya shabi Allah don ya tara kuɗi ya ki uwarsa ya ki dangi saboda kuɗi to ya bauta wanda ma bai san shi balle ya damu da shi aboki na biyu masoyi shi kam kana son sa yana son ka ya san ka ka san shi amma sai ranar da ka fi kowace rana bukata sai ce ba ruwansa da kai dan adam kenan za ka saɓi Allah don ya ji daɗi idan ba kai ba ba zai ji daɗi ba zai amince da kai ba za ka yi abubuwa marasa kyau don ya ji daɗi duk abubuwan da za ka yi ya ji daɗi ko na sabon Allah ne za ka don shi abokinka ne kuna yi kuna haran da ciwon ajali ya kama ka in an ji an gaya masa ina a gida yake ko asibiti a gida ana shi kai shi asibiti kenan maza maza ya zo maza maza ina da mota maza a je asibitin in an je ya ga likita wannan mutumi na ne ga yadda yake duk abin da ake ake bukata a tambaye ni a yi masa duk abin da ya kamata kai ya kai ya kai ya yana kokari kawai in ka koma ya ce ya mutu ya mutu a'udhu billahi la ilaha- la ilaha illallah to yanzu a ina za a yi masa shi dai fara kawo shawarar wa ina za a yi maka kabari ka ji soyayya fa shi zai fara kawo shawara ina za a kai za a yi maka kabari shi kenan ya tabbatar da inda za a kai kaɗin ko a gida ne ko a makabarta ne ko a ina ne shi zai ƙoƙarin nemo likafani maza maza kaman dai sai an ɗaure ka za a sa ka a rami sai ya sa kafarsa da kyar da ya ga ka zauna a rami sai ya zaro kafar tasa shi kenan ba ruwansa da kai daga nan to wannan karka yadda ka rabu da Allah saboda wannan musu ka dai ranarsa wannan ranar ka fi kowace rana bukata amma ga fa yadda ya maka ya tura ka a rami ya, ya jawo baya ya ce wai Allah ya ji kanka a'a ka hana shi bautan Allah ka sa shi sabon Allah don abokantaka ku tayi kyau ka ce wai yau Allah ya ji kanka Allah ya ji kansa ka ji kansa dai ba kai ke sa shi sabon Allah ba to ka mai da hankali kada mutum yadda kuɗi ya hada shi faɗa da Allah duk abin da Allah ya ce ka yi na kuɗi na zakka ne na taimako ne to ka yi duk abin da Allah ya ce a kiyaye na na aikata haramun don a samu kuɗi to ka kiyaye ka ji fara nan kuɗi bai san ka ba shi aboki kuma duk abin da zaka yi da shi karka yadda ya saka sabon Allah karka yadda ya hana ka bautan Allah komi zaka yi da shi karka sabi Allah don ya ji daɗi la la asli makhluqi fi ma khaliqi karka yadda ka bar bautan Allah don ya ji daɗi ka ji ranarsa ba ya tura ka rami ya ja kafarsa ya tura maka ƙasa iyakan nasa kenan to wannan aboki karka yadda ka rabu da Allah saboda shi aboki masoyi na uku na ƙarshe shi ne kyakkyawan aiki kuma shi ne ko kullum ake cuta domin shi ne mai ƙaramin lokaci shi kyakkyawan aiki saboda haka Allah ke ce inna linsana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati a cikin awa 24 wato wanda yayi kokari yayi kokari zai dauki awa daya ya baiwa Allah amma awa 23 duka ya mai da sunasa to Allah ina ma a cikin awa 23 din bai sabon Allah ba ya dai ba Allah awa ɗaya awa ɗaya misali ah, a sallar safe ya minti goma sha biyu sallar azhar ya minti goma sha biyu lasar sha biyu magariba sha biyu isha sha biyu sha biyu sau biyar shi ne minti sittin ko awa ɗaya kenan to in dai aka samu ya ba Allah wannan lafiya lau bai sabi Allah cikin awa 23 to an samu to shine bayin Allah suke nema su ciko a samu lokaci da sahabi in ka yi sallar sabin ka zauna kai ta istighfari kai ta salatin annabi kai ta la ilaha illallah har ka samu kai wasu raka'o'i guda biyu wanda annabi ya ce idan mutum ya yi sallar sabi da jama'a ya zauna ya ta ziki ya ta ziki rana ta fito in yi sallah raka'a biyu nafila za a rubuta masa ladan yin umra to saboda haka ne bayin Allah suke su cika lokacin su kada asaran ta yi yawa wato ya zama an naɗe kayan an naɗe alheri da yawa cikin awoyin to wannan aiki mai kyau shi ne in kana tare da shi shi ya san ka ka san shi zai taimake ka har ciwon ajali ya same ka har ka mutu sai ya tashi tsaye ya ga duk inda za a yi maka azaba ba a yi maka ba yana roƙo in za a takardunka yana dubawa yana roƙo yana roƙo kar a je- kar a wahal da kai kar a wahal hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya ga ka shiga wurin rahama tukuna shi kyakkyawan aiki to wannan shi ya kamata ka tsaya a kansa ba na farkon wanda bai san ka ba kuɗi kenan ba na biyu wanda zai ɓadda ka ya jefa ka arami ba ɗan adam kenan to duk wanda haɗuwarku da shi ba za ta amfane ka wajen ibadar Allah ba to wannan kai asara ya zama mai taimakon ka zuwa wuta Allah ya kiyaye آه ويكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا كرشيمي وما عليكم النار ذا أميد كوتا وما لكم من ناصرين باكو دا ودن ذا ستيما كاموكو سوچي آآ سنا بيلي كوكو سنا نيما الهر ما كر أكي كوتا با وندي إيسا إندي أن كافر چيوا الله أكا متو با إيماني تو ونن كو أنبا وارون سدكي amma in an mutu da imani fashi aka yi maka a hanya to wannan in ka zo gidan mai- mai arziki misalin kana da wani mai gidanka kuma so yinka a nan kaduna a hanya allah ya kiyaye sai aka yi maka fashi da kyar aka bar maka riga a wuya sai ka zo gidansa shi ko mai arziki ne in ka zo gidansa magana shi kenan ko ta kare to saboda haka in ka je lahira akwai wani bawan allah wanda karata da shi daga cikin manyan bayin allah in an maka fashi kayan kayan ibadan ka duk an kwace an biya bashi da shi ka je tsin galimin ka baka da komai sai la ilaha illallah guda daya sai zunubai masu yawa to shi zai ceto masu ceto sai su ceci mutane a wannan lokaci Allah ya kiyaye mu فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط wato a cikin jama'arsa duka ba wanda ya samu ya yi imani da shi sai annabi lutu shi kadai ya bi shi ya zama mumini sai dai matarsa guda ɗaya sarra wanda su uku ne kadai a lokacin shi ne malamai suke magana to ga lutu ya yi imani da shi ga kuma matarsa sarra lokacin da kafirin nan wanda zai ike so ya kwace ta da ya kwace ta sai ya tambayi annabi ibrahim me tsakaninku yace yar uwata ce to sai annabi ibrahim ya ya rada mata cewa to kake karyata ni fa in sake tambayin ki ce ki yar uwata ce domin yau duk duniya babu babu musulmi sai ni da ke to ma suka ce ai ga ludu kuwa in ce to aka ana nufin kenan duk duniya ba musulmi namiji da mace masu auren juna daga ni sai ke ke ce yar uwata to har aka je dai shi kafirin ya kasa yin komai da ita ya lalace ya lalace ya bata kuyanga hajara aka tafi inda za a kaura din aka koma lokacin da za a je haifi waɗannan bayin Allah annabi Ishaq da annabi Ismail wa qala inni muhajirun annabi Ibrahim yace to zan kaura an umurce ni da yin kaura ila rabbi zan koma wajen ubangiji na innahu shi Allah huwa shine al-aziz mabuwayi wanda yake mai rinjayen kafirai al-hakimu mai gwaninta wanda yake jarraba bayansa komai girman su a wurinsa a cikin hukuncinsa da hikimarsa yakan jarrabe su to nan ne ya koma wajen falastin shi annabi ibrahim alaihi salam ya zauna daga nan ya zauna a falastin ya zauna a sham ya taso daga wani wuri a can kasar iraq ana kiran wurin kausa wakala inni muhajiru na rabbi hijira ubangiji ya riga ya rubuta cewa dukkan wani kamili daga cikin kummalu sai ya yi hijira kamalarsa take cika annabi ibrahim ya yi hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira manyan bayin allah sun yi hijira to amma namu hijira lokacin da aka yi fato makkata manzo allah ce la hijrata ba'da al-fath to yanzu hijiran da aka wajabta da da aka ce da aka ce قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره duk wanda son garinsu da son kuɗinsa da son da son gidansa da son danginsa da son abokansa da son matansa da son saye da sayarwansa ya hana shi yin hijira to ya zauna zai gamu da Allah to daga baya aka kwadaitar da hijirar wa man yuhajir fi sabilillah jilfar muragaban kaseeran wa sa'a wa man yakhruju min baiti muhajiran illa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa ajru ala Allah to daga daga baya shekara takwas sai aka ce to shikenan dama ana kiran mutane ne don a koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ai karfi a taimake shi isar da aikan Allah amma ranar da ya zo da sojoji dubu goma ya shigo makka da aka yi fatu makkata ya ce daga ran nan babu hijira kuma bayan fatu makkata to duk bayan nan duk wanda ya je madina ba za a ce masa mai hijira ba a ya je madina ne ba ya je hijira ba ne to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wal jihadu baqin ila yawmil qiyamah yace babu hijira bayan fatu makkata amma jihadi saboda ɗauka addini shi ba a soke ba ba soke ba yana nan har tashin kiyama kuma in baka zo wurin jihadin ba to ka zama kana dai da niyya na ɗaukaka addininka kuma kullum muna faɗa jihadi iri biyu ne akwai jihadul akbar akwai jihadul asghar akwai babban jihadi akwai ƙaramin jihadi babban jihadi shine ka yaƙi zuciyarka ka mai da kanka bawan Allah wanda zai zauna lafiya da Allah ya zauna da bayin Allah lafiya kamar yadda musulunci ya shirya sallah sallah in musulmi zai sallah zai ɗebi dukkan duniya da lahira da abin da yake so da abin da yake tsoro duka ya ɗauka gaba ɗaya ya zubar ga gaban Allah ce duk na zubar da kuma Allah na zo gare ka gani shine ma'anin Allahu akbar ka sallami komi kenan ka zo wajen Allah ka ce gani za ka gana da Allah kenan Allah don baya son kana rate da wasu abubuwa ka ce za ka je wajen sa sai ka zubar fakalana alaika sai ka ɗebi duniya da lahira da abin da kake so da abin da kake tsoro da komi da kowa duk kai haka kace kaga Allah Allahu akbar na zubar da komai to in ka gama sallah in raka bi ce in raka uku ce in raka hudu ce sai ka gama Allah ce to ni kam mun shirya da kai to sauran ka ji da bayina kar in tara maka lada a zo a yi karanka waje na in biya wannan in biya wannan in biya wannan ladan ka ya kare ka tambaye ni ka ce na ladan ka alhali kai ka kai ka bata abunka na biya maka bashi da shi ya za ka zauna da bayina in fa ka cuce su komi ladan ka zan biya bashi da shi sai ka cewa Allah ai ubangiji na insha Allah bayinka bai ma ka ji babban bayinka ba annabi Muhammadu ba assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to naji tsakaninka da nema to tsakaninka da kanka fa domin na ce wala taktulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ka kashe kanka ina jin tausayinka kuma kar ka haramta kanka abinda na halatta la tahrimu tayyibati ma halallaku assalamu alaina ni ma zan zauna lafiya da kaina ba zan kashe kaina ba ba zan haramta wa kaina abubuwan da ka halatta mini ba to naji naji tsakaninka da annabi Muhammadu na tsakaninka da da kanka to tsakaninka da sauran bayi na fa annabawa da sahabbai da waliyai da muminai salihan bayin Allah su ba za ka zauna da su wa ala ibadillahi salihina duk bayin ka na gargari ba wanda zai ji mummunan magana tsakaniya da shi ko annabawa ko ko ko siddiqai wato ko sahabbai ko waliyai ko muminai ko jan kwana musu ba wanda zan cuta ya Allah ubangiji na assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihina to naji wa shadu Allah ya lallahu da wa shadu annahu muhammadan abduhu to in ka gama sai Allah ce to naji naji zaka zauna da da annabi lafiya zaka zauna da kanka lafiya za ka zauna da sauran bayi na annabawa da shuhada'u da salihai da sahabbai da waliyai duk za ka zauna da su lafiya to sauran bayin na fa wanda baka sunansu bai shigo nan ba don ko kafiri ka cuta fa Allah zai kama ka shi ma bawan Allah ne in ka cuce shi fa Allah zai kama ka sai Allah ce to sauran bayin na fa wanda sunansu bai shigo nan ba sai ka ce to Allah bayinka dai salihai ga su na sa su hannun dama waɗanda ban shigo sunansu bai shigo ba na ajiye su hannun hagun na to dukansu Allah ka gani assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kowa kowa zan zauna da shi lafiya ana ce ma da yanzu kam ladan kai na zaune lafiya amma in ka kuskura kai aikin kirki ka rena annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam billahi ko ka kashe kanka ko ka haramta kanka abin halatta ko ka zagi annaba ko ka kiwon daga cikin su ko ka zagi waliye ko ka zagi sahabbai ko ka zagi bayin Allah wanda ba su yi maka komai ba don annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufr zagin musulmi fita ne daga hanyar Allah yin fada da shi ka yaƙe shi kuma butulci ne ko kafirci ne to saboda haka naji zaka zauna lafiya ladan ka zai zauna lafiya ken domin in baka cuci waɗannan ba wanda zai karan ka in ba karan ka ba ko kayan ka yana nan zaune sai da ƙara shi ma nake ta yi zan ta ƙara shi zai ta ƙara shi yuda'ihu to saboda haka ne ake son mutum ya kiyaye hijira kenan to hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu hijira daga ranar fatu makkata amma jihadi yana nan wato ka gyara kanka mai da kanka mutumin kirki zaka zauna lafiya da Allah zaka zauna da bayin Allah lafiya to ka zama mutumin kirki din nan kai babban jihadi karamin jihadi kuma idan ka abure sun ce ba su yarda kai addinin ka ba ba su yarda kai addinin ka ba ba ku yarda ya dina ba eh Allah ne halicce ne ya ce man sallah ku ce ku yarda ba eh to shikenan sai sai dai kwana na ya kare kenan to wannan shine jihadi mai fidda jini kafirai da musulmi su yi jihadi musulmi su yi kwaci addinin su kafirai kuma suna yaƙi saboda abin da suka gada to wannan shine jihadi walakin jihadun waniya kai hijira ka kauracewa abin da Allah ya haramta shine babban hijira kai jihadi kamar da kanka mutumin kirki bawan Allah shine babban jihadi fa aman lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi to annabi ibrahim ya ce zai hijira zuwa ga Allah al'arshi ya tafi ne ko wani gari ya tafi wajen Allah fa ce za shi Allah yana ina ba an ce ba sun ce yana al'arshi yana zaune kullum ba amma da asuba yake saukowa in abu ya shafi Allah bawan Allah ka yadda kawai ka sallama kar ka ce za ka sa ɗan hankalinka duk abin da Allah ya faɗa ka ce ka yadda ka imani amma kar ka ce zaka bincika I- in fa an koma irin wannan bincike wanda Allah ya hana annabi ya hana ayi bincike cikin sha'anin Allah a'a cikin sha'anin halitta ne an yarda kai bincike amma sha'anin Allah ka bar Allah ubangijinka ne kai bawansa ne shi mai iko ne ya faɗi abin da ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama kai ko tsakaninka sai sallamawa
to abu bayan wace ƙasa can gabar ta nisa ko gabar ta tsakiya ko gabar ta borno ko nan kaduna ko gabar ta ta amerika wace abu bayan ai bai samu zama akan al'arshi makinin sauka da sau hawa da sauka da sauka ma ya ishe shi din da haka na'udhu billahi ta'ala ma yakun ulun kabira muhajirin ila rabbi ha ko manzo Allah da ya hijira Allah yana kudaita da mutane su hijira zuwa ga annabi yace ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغبا كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله wanda ya fita gidan zai je hijira zai koma wajen Allah da annabi madina mutum yake koma ko al'arshi to saboda haka su masu jasta masu mai da Allah mai jiki dinin da Allah su yi haƙuri su bar Allah kamar yadda Allah yake su bar shi yadda zai fi kamar shai fara ta zurbi lilal amsal shiga cikin wannan wato rabuwa da imani gigi ta hankulan bayin Allah ne قال إني مهاجر إنه هو العزيز الحكيم وأنا له ووهبنا له ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
فآمله لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتينا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين آه Ubangiji yana ba mu labari annabi Ibrahim ya koba inda ya zauna din wajen Falasɗin da, da wajen Iraq da ya zauna Allah Ubangiji ya umurce shi da ya yi ginin Kaaba ya zo kamun a yi hakan nan wannan matar tasa sarra lokacin da shi kafiri ya nemi ɓace ta ɗin Allah ya hana shi ya lalata shi sai ta ba shi kuyanga ita kuyangan nan hajara sai aka koma da ita can inda Ibrahim yake zaune a can ƙasar Iraq yana zaune da ita to sai uwar gida sara ta ce mai gida mun tsufa kai shekara wajen ɗari da ashirin ni shekara wajen tamanin mu haihu ba to wannan kuyanga da aka bani na baka ita kai saɗa ka da ko Allah zai ba mu aihuwa domin dama Allah ya ya cusa musu ya ta roƙon Allah ya samu ƴaƴa na gargari rabbi habli min salihin rabbi habli min salihin rabbi habli min salihin to sai Allah da ikon sa sai ta samu juna sai ta samu sayyidina Isma'il da ta samu sayyidina Isma'il sai hankalinsa ya zama yana son wannan ɗa nasa da ya samu sabon ɗan nan nasa kuma hankalinsa yana son uwar ɗan to ta uwar gida sai canji ya samu a zuciyarta ta gaba ba ta son ta riƙa ganin haka ba ta son ta riƙa ganin annabi Ibrahim yana son ɗan ɗan wannan kuyanga yana son wannan kuyanga to sai abin ya zama ba daɗin zama gan ba zai yiwu ba ne to annabi ibrahim alayhi salam abun sai ya zama damuwa a gare shi da ikon Allah da jarraba irin ta Allah ba zai iya ɓata ran wannan uwar gida ba sun ƙare zamani na wahala duka daga shi sai ita a nan ƙarshe yanzu ya ɓata mata ba zai ji daɗi ba ita ko wannan baiwa Allah da aka ba shi a misira aka ba su a misira ba ta da kowa duk duniya nan sai annabi ibrahim shi kaɗai ya zai yi sai Allah ya warware masa wani ce ya ɗauki wannan kuyangar tasa da ɗan nan nata ya kai su can daji inda za a maimaita masa ginin ka'aba sai ya je ya ajiye su a daji inda yake gaya wa Allah rabbana inni askantu min zurriyati ibadin ghairi zi zar'in inda baytikal muharram rabbana li yuqimu salata faqirif idran min nasi tabi'in warzuqhum min thamarati la yashkurun ya ajiye su a daji a nan inda makka take a yanzu nan to dama nan ɗakin Allah yake lokacin tsufa ne aka ɗauke ɗakin ba sake mai da shi ba sai yanzu ake so a mai da shi to wai ba wana da ibrahim kan baiti an za ta yi bishiya sai aka nuna ibrahim inda ɗakin yake za a sake mai tashi kenan to nan da ya kawo su nan da ya ajiye su kan suna da gurin ɗan abinci suna da gurin abin sha ya juya zai tafi sai uwar yaron ta ce masa yanzu mai gida a nan za ka bar mu a daji inda ba ruwa ba komi ba kowa ba gari Allah ne yake kai haka ya ce eh Allah ne ce ya ce alhamdulillah tunda Allah ne yake ai mana haka mun san Allah ba zai tuzartar da mu je ka abinka yarda da Allah kenan kowa yarda da Allah mun yi tawakkal Allah fa hasbu kowa dogara da Allah Allah ya isa masa annabi Ibrahim ya tafi ya koma wurin uwar gida can kasar da take yana zaune abinci ya kare abin sha ya kare yaro yana murginawa ta tashi za ta hau wani dutse ko za ta ji motsin wani mutum ko mai harabi ko mai neman magani ko matafi ko da sauran ruwa wajensa ta karba ta zo ta taimaki wannan yaro ba ta ji kowa ba ta ruga ta arewa ta hau wani dutsen ma haka ta kai nan ta kawo nan da damuwa ishe ta sai ta za kan dutsen kudu sau hudu dutsen arewa sau hudu shine yanzu falsafa da muran da muke maimaitawa in nan wanda har annabi da kansa ma ya yi to shikenan daga nan kuma yaro ya girma da yaro ya girma yana zuwa yana gaishe su yana koma yana zuwa yana gaishe su yana komawa to wannan ruwan da aka samu sai ya jawo musu mutane masu tafiye tafiye in sun zo sun ga ruwa sai su sauka a wurin har girhumawa suka kaurato suka zo suka mai da wurin ya zama gasalam zabora jikan annabi ibrahim ne shine dawud alaihi salam alqur'ani jikan annabi ibrahim ne yazo da shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna fi zurriyati nubuwata wal kitab wa atayna ajrahu fid dunya bayan wannan wahala dukka da ya sha annabi ibrahim ya roki Allah cewa waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wannan addu'o'i da ya duka Allah ya karba cewa Allah ya sa a rika ambatonsa da kyakkyawan ambato a bayansa a wajen mutanen ƙarshe sai ya zama yahudawa suna tinkabo su ne na annabi ibrahim nasara suna tinkabo su ne na annabi ibrahim arnan makka suna tinkabo su ne na annabi ibrahim allah ya warware ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana nifin musliman wa ma kana min mushrikina kuma duk garin da kaje ka samu ibrahim duk garin da kaje duk duniya inda musulmi yake duk ka samu ibrahim yadda duk duk duniya in kaje zaka samu an sunan annabi muhammadu a cikin musulmi to zaka samu sunan ibrahim za ka samu sunan ibrahim za ka samu musa za ka samu isa musamman shi ibrahim alaihi salamu kuma musulmi in za mu yi salati ma sai mun shigo da sunansa mun ce allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallallahu ala ibrahim wa shine wato kyakkyawan ambaton da ake masa kenan fid dunya wa atina ajra fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira tab ai a lahira kan su ne manyan shugabanni da ce rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihina a lahira su ne manyan shugabanni daga annabi Muhammadu sai shi sallallahu alaihi wa sallam ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين wa arsalna ludan yadda muka muka aiki annabi nuhu muka aiki annabi ibrahim annabi ludu mun aike shi don bayan sun taso tare suka zo suka sauka tare to sai aka annabtar da annabi ludu aka kai shi wani gari mutafikat aka aka raba su annabi ibrahim yana inda yake wajen falastin shi kuma ya koma wajen mutafikat ya zama annabi mai zaman kansa shi annabi ludu na ce na hukumar wa ilman wato annabi ludu wa ludan qali qaumihi innakum latatun alfahisha annabi ludu ya gaya mutanensa innakum ku latatun alfahishata kuna aikata mugun aiki wanda masu kun biya min ahadin min alalamin da dai tun daga soma halittan dan adam ba a taba samun mutum namiji ya hau namiji ba sai akan ku ku ne kuka fara wannan mummunan abu ba taba yin sa ba sai akan ku aka taba yin wannan mummunan abu ما سواكم بها من آدم العالمين
أنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين annabi luduna wa'azi wa kafiransa a abin mamaki innakum latatuna rijala yanzu namiji baya sha'awar mace sai namiji dan uwansa ya haushi ta hanyar kofar kashi ta hanyar dubura abin mamaki tatuna rijala wa taqtauna sabila gashi kuma kuna yanke hanya yanke hanya anan suna yin fashi da makami suna hana suna yanke hanya suna yin fashi suna kama samari a hanya suna yin fashi a yanke hanya kuma idan da duk mutane za su yi shawara su ci a daina auren mata a daina a auri maza kawai da junansu shikenan ba za a ƙara aihuwa ba an yanke hanyar rayuwa kenan da kowane namiji namiji dan uwansa zai kwanta da shi ba ruwansa da mata to shikenan an yanke hanyar rayuwa kenan gaba ɗaya وتطبعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر ko kuna aikata miyagun abubuwa a fili a dandali wato a dandali suke yi liwaɗin kowa yana ganin kowa idan ta kama jima'i da mata ɗin ne ma a dandali za a yi ta yi kowa yana ganin kowa kuma akwai wata takara da suke yi a dandali ta tarihi wato tusa mai murya a gan wane ne na sai fi daɗewa suna takara da shi miyagun abubuwa dai wanda na shaidanci na kafiran annabi lodo inna da tatunan rijala wa taqawuna sabila wa tatuna fi nadikun munkar fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin menene suka amsa masa ni ya rasulullahi ka san abin da suka amsa masa yace itina bi suka ce masa itina bi azabillahi ba ka ce in mun kibari zaka kawo mana azaba ba ka ce in mun kibari Allah ka zai kawo yayi mana azaba to ka ce masa ya kawo azaba din mun kibari din kawo mana azaba din mun kibari din to dama tsakanin Allah da kafirai kenan daga sun so faɗin wannan maganganu to azaba ta yi kusan zuwa in an faɗa a sake wonin a sake wonin su faɗa a sake ba su tsoro su faɗa to da ƙarshe ce to shikenan sai a ba annabi haƙuri yanzu ka abun ya fi ƙarfin ka ka bari kai ka isar da naka aika bar mu da su zarniyar mukazzibina to daga nan fuka kuma bala'i zai sauka akan su kenan suka ce in tunabi azabin lahi ka zo mana da azaban Allah din in kunta min sadiqin in magana ka gaskiya ne in an kafirce maka za a gamu da azaba din قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين sai ya juya wajen Allah ubangijinsa wanda ya aiko shi ya ce rabbi ya Allah ubangiji na kana ganin dai tsakaninmu da waɗannan mutane dama haka Allah ya faɗa ina cewa ta ya ƙudur rasulu wallazi na amuru wa ahumati nasrullah to in dai wannan ya zo to ala inna nasrullahi qarib yace rabbi ya Allah ubangiji na unsurni ka taimake ni alal qaumin mufsidina akan waɗannan miyagun mutane masu ɓannan nan
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا آل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فلما جاءت رسلنا إبراهيم البشرين قالوا إنا مولكوا آل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين يا يند من زنم ملائكم suka zo wa annabi Ibrahim za su je garin annabi Lutu ne amma ya kamata tunda annabi Lutu almajirin annabi Ibrahim ne kuma dan uwa ne suna da zumunta kuma shi ya kawo shi wannan ƙasa kamun a mai da shi annabi mai zaman kansa yana tare da annabi Ibrahim ne almajirinsa ne to ya kamata a zo wajen annabi ibrahim tukuna a sanar da shi zai annabi ibrahim kamar yadda Allah ke gaya wani kullum halate ka hadisu dhaifi ibrahim al mukarrabin iz dakhalu alayhi fa qalu salama qala salam sai baki suka zo ga annabi ibrahim da son baki ga samari kyawawa baki maraba maraba sai aka je aka yan aka yanka bijimi aka soya nama aka yi masa aka kawo baki baki suna kallon juna ba wanda ya sa hannu faran mari aidihum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjisa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut wa imratu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب to sai annabi ibrahim yana kallon abun mamaki an kawo abinci nama mai maiko a soye da masa an kawo komai da komai an ajiye sai suna kallon juna annabi ibrahim ce ah ni ba ina shakkar waɗannan bakin na ko ba irin bakin da na sani bane ko ba irin bakin da na sani bane na kirahun ni ba ina jin eh haka ne mu ba mutane ba ne mu mala'iku ne amma kada ka ji tsoro kai mu a wajenka baƙin alheri ne wajen annabi lutu ne muke baƙin sharri a wajen mutanensa a yau mun tayi daga nan wurinka garin annabi lutu za mu tafi kuma za mu harkar da kafiransa garin annabi lutu annabi lutu na garin fa annabi lutu na garin fa ya za halakar da gari kamar annabi nudu na gari halakar da gari a ai mun san da zamansa za mu fitar da shi ban da shi amma matarsa kam za ta halaka to ana cikin wannan magana ita matar annabi ibrahim sara tana kaiwa tana kawowa tana hidima tana kawo musu abubuwan da ake bukata sai ta ji labari lalle yau za a je halakar da kafiran annabi sai ta murna ce alhamdulillah yau Allah ya raba dan uwanmu da wannan bala'in waɗannan miyagun mutane alhamdulillah alhamdulillah ta murna bahikat kin yi murna kin ji daɗi eh to ga albishirinki za ki aihu ta ce ni ɗin fasakkar wajaha tana marin fuskan ta ce ni ɗin tsofe tsofe da ni a ce zan aihu ni ɗin ajuzun aqim qalu kazalika qala rabbuk innahu hakimun alim to sai yanzu ga ni tsohuwa tsohuwa tsofe tsofe da ni ga miji na tsoho tsofe tsofe da shi a ce za mu aihu ki a ta'ajabi na min amrillah kina mamakin ikon Allah ne karki mamakin ikon Allah rahmatullah wa barakatuhu alaikum wa alal bayt inna hamidum majid mu an riga an tabbatar da wannan zaki aihu danki ma sunan dan naki ma ishaqa bayan sa ma zai aifi da sunan sa yaqubu albishirinki ta ji daɗi ta yi murna shi ne Allah ke ba da labari bayan ya koma can an bashi albishir da ishaqa bayan da can ita sarra bayan ita hajara ta aihu ta aiki annabi isma'il da shekara goma sha uku wannan lamari ya faru to suna ibrahim qalu inna muliku ali hadhihi alqarya za mu halakar da mutanen mutafika mutanen saddu hadhihi alqarya inna ala kanu zalimin wannan gari kafiran nan ya kamata a yi musu azaba domin azzaliman mutane sun cuci annabi ludu sun cuci bayin Allah sun cuci addinin Allah su azzalimai ne ya kamata a halakar da su قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لنجينه وآله إلا امرأته كانت من الغابرين فقال إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا bar wannan magana ai mun riga mun sa akwai luru a cikin garin nanu aliman fiha lanunajjiyannahu wallahi albishirinka za mu tsirtar da annabi ludu wa alahu da iyalansa wato ‘ya'yansa mata, illa mura'atahu amma banda matarsa ita kam tana daga cikin halakakku domin ba, ba musulman kirki ba ce, tana taimakon kafirai a kansa, saboda haka ita kan za ta wanzu cikin halakakku. Nunar Januwari laura ta kan ina mun nuna.
إنا منزلون على أهل أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون mala'iku suka ce wani ibrahim inna munziluna mu masu saukarwa ne ala ali hadhihi alqaryati akan saddum da mutafikat rijzan min sama azaba daga sama bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suke yi da an yi ta jayayya da tukuna ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم ولما جاء رسلنا ابراهيم شيء قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء به حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فاجتمعت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبني من الله رحمة الله وبركاته إليكم آل البيت إنه ولد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرؤوف da dai tsoron nan ya tafi sai ya zo jaduna fi qaumi lut ya faɗi wannan mala'iku su faɗi wannan ya faɗi wannan mala'iku su faɗi wannan ce to dai albishirin ka zamu halakar da su zamu kife garin mu sauka musu da azaba in ji Allah ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب da dai mala'ikun manzanninmu suka wuce annabi Ibrahim suka yi salama da shi suka iso inda za su yi aiki wajen annabi Ludu sai ya yi murna gashi da son baƙi si abin amma ya yi baƙin cikin zuwan waɗannan irin baƙi samari kyawawa da tufafi kyawawa da turare hakan nan ni in ce ba zan iya saukar da su ba don kada in ga baƙin ciki duk inda suka tafi abin da zai same su can zai same su in sun koma wani wuri ma za a bi su yau yaya zan yi yaya zan yi si abin wa za a yi wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qawmun yura'una ilayhi ومن قبل كانوا يعملون السيئات sai bi maza garu la ta kabara ta zan sai ransa ya ɓace ransa yadda zai yi to shikenan ko sai kafirai suka ji labari an yi baki samari kyawawa gidan annabi lulu suka zo suka ce a walam nan haka anil alamin ba mu ce ka daina saukar da irin waɗannan samari ba yau ma ka same su ko to mu ba abin da zai hana mu abin da muke so muke so mu yi da su ya ludu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid suna ja suna ja fadamasna a'yunahum fa zuqu azabi wa nuzur sai mala'iku zuwa nabi kada ranka ya baci da ka taka gani an aiko mu don halakar da su bari mu soma da su sai suka hura idanuwan wannan bakin suka makance tukuna kamun babbar azaba ta samu gari gaba daya siya bi mata gaibun zar'an wa ƙalu za ta kawwala ta zan karka ji tsoro karka yi bakin ciki inna mu najjuka za mu tsayar da kai wa alaka illa murataka amma ban da matarka kanin min ghabirina ita kan tana daga cikin wanda za su halaka masu karban wasiwa ko kuna wani ga sharadi in an shiga ba a fita wa ahu bi adillahi innal ahda kana mas'ulan kuma ba hada tijjani da wata dariƙa kuma za a ba a ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin dariƙa domin ma'anar ziyara bara ne kuma za a kula da sallah ita cikin jama'a an samu kuma za a yi biyayya wa iyaye jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba duk wanda ya yarda na bashi ɗaya ga tijani ya tambayar da ake lazimi da wazifa ya je yayi na baka ɗaya ga tijani ne ne tambaya ya karɓi kallon zuwa gari ka bayan gaisuwa tare da fata alheri daga private ya haɗaru nda kaduna aka bala ni dai na karɓi wazifa ina yi kuma ma hanna azkaru to sai aikin soja ya kai da bakasi ya kai ni har ƙasar waje tun ina yin wazifan nan da mutane har yazo ina yi ni kaɗai har ma dai kai na ka samu ni dogon lokaci ba na yi amince da jiji har abin ya yawa duk da su ko za a sake mutu da jidi in zai yi wuce a yi min in ji daga rediyo.
muna maka murna na shiga da rigar tijaniya rigar tijaniya ana ba soja rigar tijaniya ana ba dan sanda ana ba kowane mutum ana ba mai kiwo a daji ana ba mai gadi idan sun samu daman jam'i sun samu lokacin jam'i da mutane su yi jam'i in ba su samu ba dama su ba su daman samun mutane su yi jam'i saboda haka muna jawo hankalin sojoji a wani ma ya ce ya je bakasi din da ya dawo bakasi kuma ya sake komawa Sierra Leone to duk dai mutum ya karbi in ya karbi wazifa akan sharadi ba a bari ya yi cikin jama'a in sun samu in ba su samu ya shi kadai shi kadai din nan ko a mota ko a wajen daga yana rike da in ba da tarbi ma da yatsun zai dinga yin lazimi da wazifa na yi maka tajdidi ina fatan ka ji wannan amma ka mai da hankali kar ka yadda ka bar wazifa duk inda kai kai wazifa ko a bakin daga ne
sai wani ta na jaddada maka zuwa gari ka bayan ko ya gaisuwa jaddada muku duk wanda wa- irin wannan abu ya samu a duk na jaddada muku na'am. bayan gaisuwa tare da fatan alheri daga murtala tudun wada dan kade kano zuwa gari ka Allah ya kara maka daukaka Wa- ma- Allah ya ta mala Allah ya faɗa cikin Qur'anin su mai girma wala taqtulu anfusakum to ya ya larabawa da suke daura bamma a jikin su suna mutuwa
a so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ko ko dukkan ayyuka niyya ake dubawa a idan waɗannan mutane suna nufin jihadi ne ai dama mutum ya kashe kansa shine jihadi ai in dai suna nufin jihadi ne ai abdullahi ibn umar tumi ya ce ai masa damara a zo a ajiye shi gaban daga saboda su kafiran su ji tsoro su ce ga wani babban mutum yana yana zai shi ko baya gari kaga wannan ya mika kansa kenan ai dama shi musulmi Allah ya riga ya sayi ransa da dukiyarsa inna Allah hashtare min al-anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul janna to ba mu san niyyar su ba in niyyar su jihadi ne Allah ya san niyyar su mai jihadi dan ya kashe kansa ai ba shi ya kashe kansa da makami ba yana yakin ne yaki ya ya hada ya ritsa da shi shine manan shahada din eh to duk wanda suka aiko da wato sadaka kana zaune lafiya ka harbe kanka don bakin ciki ne Allah ya hana karkashi kanka ko alhamdulillah kuma inda zaka je ba harkar ba harkar addini bane ba jihadi bane na'am.
ka je ka kashe kanka da kanka a wurin shine aka hana Na'am.
amma ai in ka je jihadi jihadi ka ga tsoro ka juya baya ma aika ba'ira ne na'am.
amin na ji dan Allah jin iyaye mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu da Allah saka shehunan mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu addini da mutunci mu da kasar mu Allah ya kiyaye mu Najeriya Allah ya kiyaye dukkan fitinu Allah ya sauka barka cikin Najeriya Allah ya sauka da albarka dukkan musulmin duniya Allah ya musulmin duniya zaman lafiya da kwanciyar hankali duk karfin da yake nuna ya karya musulunci Allah ya karya wannan karfi Allah ya karya karfin fir'aun ya karya karfin da duk karfin da yake neman karya musulunci Allah da- da ya karya kar- karfin karuna ya karya dukkan mutumin da yake da da karfin karya musulunci yake nema ya karya musulunci Allah ke mutum ya fito mako musulunci Allah ka bi addu'a mu da addu'a wanda muke yi su addu'a albarka na sallallahu alaihi wasallam mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وخاتم لما سبق ناس الذي لك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم